أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata wanda yau hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan kudin musulunci watan jima da lisani rabi'u thani rabi'u lisani yau hijira da shekara 1446 goma sha uku ga watan goma ko goma sha hudu ko yawa goma sha hudu ga watan goma na miladiya 2024 barka mu da kasancewa cikin wannan maktaba tawo mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa cinan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'il littafin koyon ibada wanda muke karanta shi a wannan maktaba a kuma wannan lokaci daidai zagayowar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malin ya karanta mana faslun lissalati nurun azim tushriku bihi qulubul musallin cewa sallah tana da haske mai girma wanda take haskaka zukatan masallata ne mun karanta wannan fasli kuma Allah ta'ala ya taimake mun zo har ƙarshen fasli a yau insha Allah za mu tashi wala tatruku shaytan yal'ab bi qalbik a shafin littafi na 85 an gane ko wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da tara a cikin wannan littafi maliki cewa wala yatruku shaitan yal'au bi kalbik wa yashghiluka an salatika kai masallaci kada ka bar shaitan ya dinga wasa da zuciyarka ya shagaltar da kai game da sannan duk wani abin da zai zamto zai ɗauke ma hankali ko zai sa ka tunane-tunane ko zai dinga bujiro ma to bai kamata a ce kana kusa da shi kana sallah don domin idan kai wasa shaɗan zai shigo ta wannan layi kuma shaidan maki ne gare inna shaitana lakum aduwwun fattakiruhu aduwwa shaidan makiyin ku ne ku rike shi maki ijaba sannan kuma dama ya ce wala udillannahum wala umanniyannahum wala amranahum shaidan sai da ya rantsuwa sai ya batar da mutane sai ya sa su buri sai ya halakar da su tunda muna sanar da wannan ayoyi da Qur'ani yake ba mu labari to kar ka yi sakaci ko wasa da barin abin da shaidan zai samu kafa ya shigo ma a lokacin da kake sallah sai bata maka sallarka ya sa ka zanto cikin hasararu wanda ba haka ake fata ba to shi ne malai yake ma nasiha nan kar ka bar shaidan yana wasa da zuciya kuma har ya shagaltar da kai game da sallar hatta ya dimisa kalbak harshe ɗaɗɗin ya zamto ya shafi zuciyanka wa ya harimuka min lassati alwarisa har ya haramta ma irin zaƙin da ake samu a cikin sallah lassati alwarisa idan harshe ɗan ya ci galaba a kanka yake ta ma wasa da zuciya to zai haramta maka wani daɗin haske da yake faɗawa a zukatan masallata zai haramta maka fa'alaika bi jawamil kushur sai maliki cewa alaika ɗin iso fi al'amur kamar na hore ka ka zamto mai kushuri a sallah ana fahimta ka zamto mai nutsuwar zuciya da kuma takatsantsan da kore duk abin da shaidan zai zo ma da shi kai watsi da shi ka samu nutsuwar zuciya da kuma nutsuwar gabanka fiha a cikin sallah fa innaha tanha 'anil fahsha'i wal munkar domin ita sallah in dai an yi ta da kyau tana ɗauke mutum tana hana shi aikata alfasha da mutum wannan alƙawarin da Allah cikin suratul ankabut utul ma uhi ilayka min alkitabi wa aqimi salat ka karanta abinda Allah ya saukar mana alqur'ani sannan ka tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana hana aikin alfasha da munkar an gane ko amma bi sababil khushu' fiha sai malice tana hana alfasha da munkari amma da sababin kushi da sababin nutsuwa ta zuciya daga baki fasta in billah sai malice ka nemi taimakon Allah fa innahu khairu musta'an domin Allah shi ne mafi alkhairin masu ba da gudunmawa da taimako ana fahimta kai iyayinka sannan kuma ka nemi taimakon Allah kai iyayenka wajen kushu'i da korar duk abin da shaidan zai fake da shi sannan kuma kai ma kuma ka roƙi Allah ita wannan zuciyar wallahi sai an haɗa ta da Allah ne a ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa Allahumma ya man ya ya musarrifil qulub sarrif qalbi ala ma'at ya muthabbital qulub sabbit qalbi ala dinik maza Allah ke roƙon Allah tabbato zuciyarsa a cikin ɗa'a ga addini so da ita zuciya ita ce tsokar da in ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci in ta gyaru kuma jiki ya gyaru kuma da yawa ɓacin mutane a yau da lalacewa mutane zuciya ce ta ɓaci zuciya ce kullum a cike da mugunta da hasada da baƙin ciki da ƙyashi to kaga dole za ta hana mai ita zaman lafiya ko da ba ka ganya cikin riga da walwalan baki to cikin akone yake baki kirne shi inda har zuciya ba ta kubuta daga wannan amrarul qulub ba to babu shakka zuciyar ta dade ta lalace ta zama innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbuk ta zama to bi umarni da mummuna har sai kuma dai wanda Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya samu da shi to anan sai yake cewa ka nemi taimakon Allah domin Allah shi ne khairu musta'an mafi alkhairin masu ba da gudunmawa da timo albayan yani annaka idza qumta ila salat idan ka tahi za ka yi sallah wa tarakta dunya wa ma fiha wara azharik ka bar duniya da abin da ke cikin ta a bayan bayan dukkan wani abu wanda zai kama lissafi ko a hada can da can ko a hada bakin zaren can inda ya kabbar sallah ana so kai wazi da shi wata tafiya za ka yi wani kaya za ka siya wani abubuwa inda harkar duniya ce a lokacin da ka ce allahu akbar to ana so da faɗar ka kabbaran nan da watsi da duniya a bayan bayan ka daina ka shagaltu da ibadar ka ta sallah har ka kammala to wanda shine irin sallar masu kushuyi a cikin sallar su وتركت الدنيا وما فيها وراء ظهرك وصرفت عنها كجويا متى بايا كجويا ودنيا da kaya cikin ta baya ko kuma wasarrafta anha jawarihaka zahira wal batina dukkan banka na zahiri da batini ka juya su gaba da duniya ka fuskanci sallah kawai yadda fiskarka take kallon alƙibla haka zuciyarka ake so ta kalli alƙibla haka tunaninka haka harshenka haka idonka haka kunnanka da gabanka na zahiri da batini ka juyawa duniya baya ka fuskanci Allah subhanahu wata. ana ganewa ko wa ammarta qalbaka bi khashyati Allah wa taqwa kai kokarin gina zuciyarka akan kushu'i da tsoron Allah zuciyarka a ce kushu'i nutsuwa da takawa ta mamaye ta wa atarabta lahu bil ubudiyya kuma ka yarda kai bawon Allah an gane ku ka yarda ka meka wa Allah wuya kai bawon sa duk abin da Allah yake so shi za ka yi abin da baya so ba za ka yi ba shi ne i'tirafi bil ubudiyya ka yadda kai din bawon Allah abin da ake nufi da wannan yanzu misali kamar naira 100 aljihunka ko naira 500 aljihunka tana da iko ta ce ma sai abu kaza za ka kashe eh ko ina za ka iya jefa ta to haka ake so kai ma ka yi dafe ba wannan dai inda Allah yake zo da zaka ana fahimta wani ka kai wani yayi sadaka da ribiyar shi wani ya sai data wani ya sai research card wani ya sai awara wani ya sai kama wani ya sai kama ba ta da ikon ta same ita ta ce ga inda nake so ka sani kuna fahimtar misali ai to haka ake so ka zama bawon Allah sai inda ubangijin yake so ya je maka sai inda Allah yake so ya ganka wannan shine cikar ubudiyya kenan ka yadda kai din bawon Allah ne ana fahimtar wannan malaci cewa wabima وبما أقدقها عليك من النعم الظاهرة والباطنة kuma ita wannan zuciya ka yi ƙoƙarin cika ta ka ba ta abinci na ni'ima ta zahiri da baɗini shi ne ta yadda ta ciki ita baiwar Allah ce wa ihsani ha ilai kuma kullum ka dinga tuna ni'imar Allah game da kai da ihsani sa zuwa gari ka wa isyanika lahu wa imhalihi lak kuma kullun ka dinga tunawa Allah fa ya baka kariya ya baka isma da bar shi dan yaje baka cikin kaba'ir zunuba sannan ka dinga tunawa Allah iya yi ma imhali Allah iya ma jinkiri iya ma jinkiri iya ma abin nan iya dage ma kafa kai zunubi a ce ka tuba ka tuba Allah ya ji kine imhal lihilak halat bainaka wa baina mula'abati shaytan wata ni'ima da ubangiji yama ya sha maki tsakaninka da kuma irin wasan da shaytan yake bujirowa mai ibada a cikin sa bi kalbi da zuciyarka wa tasarufihi wa tasarufihi bi lubbika wa ishghalihi la kuma Allah ya tare ka shaytan bai wasa da hankalinka bai shagaltar da kai ba ani salati game da sallarka wa damsihi li basrika kuma ka gode wa Allah inda shedan bai rufe ma idonka ba wa hamalaka wa hamalatka ala ala al-qira min al-fawahish kuma ka gode wa Allah da shedan bai tabbatar da kai akan alfasha ba wa fawatka an taba'udi min al-munkarat kuma ka gode wa Allah da Allah ta'ala ya nesanta ka daga dukkan wani aiki na kyama da aikin da shari'a ba ta so fa inis fa inis ta'asatu alayka nafsak fasta'in billah khaliqiha fa innahu khairu musta'an har in kana kokarin taro ranka daga fadawa kai da shedan to ka dinga neman taimakon Allah domin shine mahallicinta mahallicinka kuma Allah shine khairu musta'an mafi alkhairin masu bada gudunmawar ki faqad qala laka fi kitabihi alazim shi Allah da yama wannan tarun baiwar da karamci iya faɗa maka a cikin littafinsa mai girma iya cewa wa aqimi salah ka tsaida sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ita sallah tana hana alfahsha tana hana munkari alfahsha suka ce shi ne dukkan abin da gaba za ta yi cikin abin da ubangiji ya haramta mata munkar kuma shi ne dukkan abin da baki zai faɗa wanda ubangiji ya haramta masa wasu an kuma sun ce aka si haka alfashe shi ne zunubi da baki munkari kuma shi ne zunubi da gaban ana fahimta to kowanne gaba ɗaya da ubangiji ya haramta wa kuma ya ma alƙawarin cewa ne kana sallah sallah ingantacciya sallar za ta zamto sanadiyar hana ka wannan miyagun haihuwa ya sa an ce akwai wanda da cikin magabata ya kai wa imamu shafi'i koke ɗansa bejin magana ɗansa ya zama ta ƙadari bai iya sashi bai iya hana shi ne imamu shafi yake ce to ni shawara da ba ka je ka ka masa ka ka ka ka ku dinga yin sallar dukkan sallar jami'i tun daga asuba har isha ya zama to iya tare da dukkansa wannan bawan Allah ya yi wannan shawara ɗansa kullum suna tare zai yi sallah ya haƙura da damuwa da baki cikin da yake sarki ya rike shi gam kullum suna sallah da shi to an ce ko sati biyu biyu ba Allah ya gyara ya ya zanto mutumin ta ga sadaka Allahu kare inna salata tanha an al-fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha kuma ta hana tana hana aikin munkar wala dhikrullahi akbar ambatan Allah shine abu mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah shine mafi sanin abin da kuke aikata wa nabbahaka nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi sharif annabiyinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadakar da kai cikin hadisinsa mai inganci mai girma wa man lam tanhahu salatuhu duk wanda sallarsa bata hane shi ba anil fahsha'i wal munkari bata hana shi aikata alfasha da munkari ba lam yaz lam yaz lam yazdad min Allah illa bu'd ita sallar ba abinda take kara masa game da Allah sai nisa daga rahama ya sa ka ji tsoron mutumin da yake sallah amma iya bajirci ana ganewa iya sallah amma fajiri iya bayyanar da zunubi a fili ko kuma ga wani abu wanda kowa ya yadda an ittifaqi zunubi ne saban Allah ne amma ya rufe idansa iya aikata amma kuma iya sallah wannan sallar kamar yadda malai faɗa a nan ba ta ƙara masa komai gaba da Allah sai nisa daga rahama ko a ce mutum iya sallah amma dilan kwaya da dage mu kowa ya san wannan ko a ce mutum iya sallah shahararren mazalaci ne kowa ya san wannan ko a ce mutum iya sallah da maciri bane kowa ya san wannan wannan akwai abin tsoro game da sallarsa kamar ɗazu nake ganin karatun wani malami cewa akwai wani matashi ba yaro ne ya kware wajen sata ɓarawo ne na gaske tautaran sai san ya fada gidan wani mutum har yi shiga ɗakin mutum da ya buɗe firijin ɗakin mutumin sai ga kawai kayan naman mutum ya ce hannu da kan mutum da jinin mutum da kafa ya zo gidan ubansa ana ganewa kawai hankalin sai tashi ya ga lalle shi karamin karamin mai sabon Allah ne sai kokari yayi sanda yayi sanda ya fita gida kuma ya san mutumin duk wani abu da za a nemi taimako a masallaci iya baya kuma kullun sa kun gaba ya wuce shi ya san mutumin da ya raba gidan zai mai sata iya bude gudun je ga wannan kayan nama mutum a cikin fatarsa hankalin zai tashi wata rana an zo an yi sallah sai ya zo masallaci tun wajen karfe ya yi ta nafi da fitinsa har asuba ta yi halli ban yanzu shi a abin mamaki wani a samun gaban kaza kaza ana ta mamaki tun da kowa ya san barawar ya shi barawar a shi akwai ubansa a masallaci da aka yi sallah sai ke cewa limamin da Allah iya so a ba shi dama zai yi dan jawabi a tumi za ka cewa mutane me za ka cewa mutane ya ga ya kuwa shi da dama ya jawabi sai tashi ya yi wa Allah godiya ya ce to shi abin da yake yi wa Allah godiya ya yi sata nan har zuwa yanzu ba taɓa kama shi an ci masa ba to amma a cikin satarsa da yake yi ya je ya ga wani abin da ya tarbe da haka kuma abin nan da ya gani ya sa ya yi tawatan da su a ya ma duba ya bar satar ba ya bar satar ya yi wa ala alkawari ya daina ya satar bisa wannan abin da ya gani a gidan wani mutum abin da ya faru ya ce yadda Allah ya rufa masa asiri a matsayinsa na ɓarawo asirinsa bai tudu ba har ya gama sata to shi ma wannan mutumin da ya ga a gidansa ba zai fara ba amma iya haɗa idan Allah yadda ya tuba shi ma ya tuba ya zama mai da'awa ba to kaga abu an da shahira ne shine sahun gaba ya wuce mutum kuma ya mai shaida cewa dukkan wani abu da aka zo na neman taimako to shine a gaba gaba shine a gaba wajen ba da gudunmawa da taimako amma kuma ga irin abin da yake aiwatarwa ga abin da yake aikatawa saboda haka Allah ta'ala shine as-sattaru ko shine mai rufin asiri wallahi tallahi yanda Allah yake rufawa bayansa asiri da Allah zai yaye hijabin wa'ansu mutanen a gansu black and white nasu to wallahi wani ko ya mutu ba za ka mai sallah ba wallahi tallahi ba za ka mai sallah ba domin irin miyagun ayyukan da mutane su aikata dan dai shi Allah ga kuwa wahim iya rufa asirin mutane iya gafarta musu ma ba su sani ba amma mugunyar aikin da jama'a yau suke aikatawa da niyyar neman mulki ko neman kuɗi ko neman sarauta ko neman kaza ko neman kaza to wallahi tallahi ina faɗa muku wani wallahi ko mutuwa yi wallahi ba za ka je karka ga wasu domin tsabar mummuna aiki ne to daga wannan shine abin da aya take karanta in dai ka ga mutum iya sallah kuma iya aikata kaba'irin su kuma a fili iya aikata zunubi a fili bai tsoron Allah bai jin kudin mutane to sallasa ba abin da zai kara masa illa nisa daga rahama ana fahimtar wannan sai malik ke cewa wal iyad wal iyad billah muna neman tsarin Allah subhanahu wataala wa min tawfiq dace da gam da gatakar gam gam da katar iya ga Allah wa bihi al isti'ana kuma Allah taimako yana gare shi duk mai neman taimako da dafawa ya je gun Allah shine bai gajiyawa wajen taimakon bayansa da dafa musu wa alaihi tukulan kuma to dogaro na da tawakkali na iya ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wayo babu karfi sai nan ga Allah subhanahu wataala wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah shine madalla da majibincin al'amuran mu shine Allah madalla da mataimakin mu kuma shine Allah ine ma da ni'mal maula wa ni'mal nasir qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa faslun wani fasli lissalati al-mafruḍa sab'atu ahwal sallata farilla ita ce sallatul mafruḍa an gane ko ko kace sallatul maktuba ko sallatul mafruḍa duk ɗaya ne sallah ta wajibi daga asubahi zuwa isha so ne salatul maktuba ko salatul mafruda to suna da yanayi da ake aikata su guda bakwai ana gane duk kuma shari'a ta yarda aiki yanayi da shari'a ta bayar in wannan ba zai yi ba a zo wannan in wannan ba zai yi ba a tafi ga wannan in wannan ba zai ba a tafi ga wannan har yanayi guda bakwai ana ganewa arba'atun minha alal wujub hudun farko dole ka bi su a jere sai in ba ka iya matakin farko ka zo na biyu har in ba ka iya mataki na biyu ka je na uku har in ba ka iya mataki na uku ka je na uku to su alal wujub ne sai ka samu tarbi ana ganewa da kyau shine arba'atu minha alal wujub wa thalathatu alal istihbab su kuma ukun ƙarshe bin su a jere kyautatawa ne har in ba ka iya matsayi na ɗaya na biyu na uku na hudu to in ka je na biyar na shida na bakwai duk wanda kai a cikin su yayi shi ba a ce dole sai ka jeranta su ba amma daga na ɗaya zuwa na hudu wajibi ka jeranta su ana ganewa fallati alal wuju yanayin sallah a gun mai sallah wanda yake wajibi ne bi na ɗaya in ba shi da iko ya koma na biyu awwaluha alqiyam bi ghairi istinadi matakin farko a sallah shine kai sallah a tsaye ba tare da ka jige da wani abu shine matakin farko ana gane ku ka kabbara sallah a tsaye kai sallah ka kammala kana tsaye ba tare da jingina a gini ko zama ba shine matakin farko sai malik ya cewa summal qiyamu bi istinadi idan a tsaye babu jingina ba za ta yi ba domin rashin lafiya ko rauni ko tsufa to sai ka tsaya sai ka jingina ka tsaya amma sai ka jingino amma ka wannan nama ana fahimta idan tsayuwarka a jingine ba za ta yi ba sun mal julus bai gairi istinadi to sai ka zauna ba tare da ka jingine da komai ba shine mataki na uku idan zama ma haka ka zauna ba zai yi ba to sun mal julus bistinadi to sai ka zauna kuma ka jingina to wannan shine mataki na hudu da wajibi ne sai an jeranta su idan kai sallah kana da ikon kai sallah a tsaye ba jingina ka jingina da sallah ka fito ba inda ta farilla ta fata idan kana da ikon kai sallah a tsaye ka jingina kuma ka tsauna da sallah ka fata ba idan kana da ikon kai sallah a zaune baka jingina da komai kuma sai ka zauna ka jingina da wani abu sallah ka fata ba shine wa arba'atu min al-wujud amma janna sai malik ke cewa fattartibu baina hadhihi al-arba'a ala al-wujud ka bi waɗannan halayya guda hudu to wajibi ne iza kudira ala ala halatin minha idan har kana da iko kai sallah a wani yanayi da waɗancan guda hudu wa salla bi halatin dunaha kai sallah a wani yanayin da ba shi ba a hudun farko kenan sai shi me batalat salatu sallar safa shine misalan da kana da iko kai sallah a tsaye sai kai sallah a jingine to ba ta yi ba kana da iko kai sallah a tsaye a jingina amma sai ka zauna kuma sallah ba ta yi ba kana da iko kai sallah a zaune ba jingina sai ka zauna ka jingina ba ta yi ba ana fahimtar wannan a sallan farilla malike wannan biyar malice fassalasatu alal istihbab ga uku nan na karshe su kuma in ka jeranta su ana so in baka jeranta su baka yi laifi ba hiya an yusalli al ajiz ala salati al madhkura waɗancan halayyar da aka ambata guda hudu ya gajiye sallah a kansu bai iya ba ko kuma hiya an yi salli al'ajiz an salasatil mazakura ala jambihi al'aiman idan waɗancan hudun ba za ka iya ba to ga ukunan na ƙarshe daga cikin ukun na farko an baka dama ka yi sallah ka kishin gida da ɓangaren damanka ka kwanta amma ka kishin gida da ɓangaren damanka ke ana ganewa ina ala jambihi al-ayman suma ala al-aysar in dama ba za ta yi ka jingina dama sai ka koma kuma bangaren ka jingina a kwance a bangaren idan haka ba za ta yi ba suma ala zahari sai mutum ya yi rigingine ya kwanta a kan bayansa idan sai na kallon sama to an baka dama kai sallah a wannan yanayi duka fa in khalafa fi salasa lam tubdi salatak idan wannan ukun kwanciya a ɓangaren dama da kwanciya a ɓangaren hagu da rigingine baka jeranta su ba ka ɗauko wani ka yi akan wani to sallah ka bata baci ba kamar za ka iya yin sallah a ɓangaren dama ka shingida amma sai ka yi da ɓangaren hagu ta yi za ka iya sallah an ka jingina da ɓangaren hagu sai ka yi a kwanci a rigingine ta yi an bai jana to amma akwai wani hali ne wanda bai faɗa ba wani ne shi na yau imai yauwa da ƙarshe in duk wannan bakwai din duka ba wanda zai yi to sai aka ce kai sallah da zuciyar ina fasalli imani zuciyar ko tana hararo ga ka tsayi ga kana karatu ga ga ruku ga ga ta fasu da haka har ka gama kuma shike da sallah ka yasa wasa da sallah ba karamin bala'i ba kun ga dai duk wannan yanayin ba a bewa mutum damar a ce an sauki masa sallah yanayi ɗaya ne yake sa a sauki wa mutum sallah shine idan hankalinsa ba ya jiki idan mutum hankalinsa ya fita daga cikinsa shi ke da sallah ta saba amma in dai ba hankalinka ba ne ya barka to babu shakka sallah wajibtin ta iya nan ƙauyen ana fahimtar wannan ko da sarki ko ba sarki ko da alwala ko ba alwala ko da sitira ko ba suna ko kana kallon alƙibla ko baka kallon alƙibla in dai da hankalinka to yanayin da ka tsinci kanka a ciki a wani yanayi za ka Isa ku duba Umar bin Khattab radiyallahu anhu a lokacin da Abu Lu'lu al-Majusi ya lallabu a masallacin sa da asuba asubahin juma'a ya sa masa wuka ne tafi a cikin shi ne sanadiyar mutuwar umar ba ba majusi ne kashe shi da ya kashe shi ko shi ma da ya koma ke ba sai ya kashe ka kuma ɗan katsar ya kwance cikin jini to a lokacin ana sallah an ana sallah ba a gama ba shi ne ɗaya daga cikin wa'abdu rahman na kawo kore wani daga cikin wanda suke da a salatu ya abin lulu ba mu yi sallah ba ba sallar mu ana yi ba da yi sallah ta bace a inda rubuce ta kafin a gama sai ki sha la hazza fil islam liman ta'ata iya cikin jini iya daukar sa iya dabda mutuwa Umar yake cewa babu rabo a musulunci game wanda ya game da wanda ya bar sallah in dai mutum ya bar sallah to bai da rabo a musulunci ana bayyana daga da iya cikin jinin aka sa Abdurrahman dan Auf yaje ya ci gaba yin sallah sai bayan an yi sallama kuma sana aka dawo ya za a iya zai daga nan akwai wani likita ya ce a kawo masa nono ko madara da a kawo masa madara da ya biya umarni iya sha sai madara ta ke biyowa ta hanjinsa ta ke burtsowa ta cikinsa inda aka masa mafi shi ce wannan gaskiya ba amma da a ce madarar ta zauna ba ta fitowa ta inda rauni za ta iya ta kimiyyar likitanci tun a wancan lokacin ba sai yanzu gaji ga wani ci cutin ka ko gaji ga wani medicine da ba za ka iya tiyata ba ka zo kana doro ke likitan tun a wancan lokacin ba firamare ba sakandare ba jami'a amma wani ya bada wannan bata wata science kuma ta yi an bayyana yasa tarihin musulunci iya da kyau a dinga bibiya za ka samu ƙarin kwanciyar hankali da nutsuwa ana fahimtar wannan kuma dan katsau yake cewa hakika babu rabo ga musulunci game da wani gaba da wanda ya bar sallah la hadda fil islam liman taraka sala to haka abin ya faru kuma dab da rasuwansa sai ya ce to shi dai iya ganin kamar ajalin sa yayi to amma ga mutane guda bakwai nan eh ga mutane guda shida su zauna su tattauna su ga waye zai zama khalifa akwai sayyidina Usman da sayyidina Aliyu da Abdurrahman dan Auf da Talha bin Ubaidillah da Sa'ad da Sa'ad bin Abi Waqqas da Sa'id bin Jubair su shida sai ce to ya ƙara da ɗansa Abdullahi dan Umar zuwa bakwai amma shi Abdullahi ba daga babi shi ba domin ya zamto ya zama bakwai in ma ƙuri'a za a yi za a samu hudu a samu rinjaye kawai jan wannan ya ƙara musu da kuma rafawa Abdullahi ke ba dan wai a zaɓe shi ya zama kalifa ana fahimta daga nan aka zo ya za a yi ya za a yi sai aka yi ittifaki aka ce duka mu janye barwa mutum guda biyu a barwa usmanu da aliyu allah ya kare jami'a ana ganewa sai aka yi ittifaki kowa daga cikin hudun nan kowa ya haƙura sai aka barwa sai na usman da sai na aliyu a cikin su a ɗaya aka je aka yi zaɓe a kada ƙuri'a ana ganewa mutane uku sai aka nada abdurrahman bin auf ya zama kamar shine ratanin ofisa din shine shugaban zaba amma kuma iya cikin masu zaba da aka zo sai ga ƙuri'a uku ta usman ƙuri'a uku ta aliyu kaga saura ɗaya kenan to shi abdurrahman sai ya zaba sai na usman wani shi ne tsarin da usman ya zama khalifa zaɓe aka aka tabbatar masa da rinjayen ƙuri'u ya zama khalifa kuma umar ɗan katsar shi ne kafa wannan kwamitin shura ɗan kafin mutuwarsa allah ya ƙara yadda da su sai ba da ke cewa a waɗannan hali guda uku to ba lalle ba ne ka jera su idan har ka yi wannan kana iya za ka yi wannan ka koma wani kai to lam tabbatar salatu sallar mutum ba ta ba ce albayan يعني أن الترتيب بين حالة بين حالة الصلاة مستقبلا من مستقلا في القيام إيه؟ ننبو أن الترتيب ونجيرا تاوى بين حالة الصلاة bisa halin da ta kasance kanka za ka yi sallah mustaqillan fil qiyami wanda in ka wadatu ka samu istiqlal zaka iya tsayuwa kai sallah ne matakin farko kenan wa bil sinadin idan kuma tsayuwa ba za ta ba sai aka baka dama ka jingino a tsaye wa bainar julusi mustaqillan idan jingino a tsaye ba za ta ba to sai ka zauna a zaune mustaqillan mai dogaro ga kanka wa mustanidan sannan kuma in zaman ma ba zai yiwu ba sai ka zauna kuma ka jingina to sai malik ya ce wajibun alal mukallaf yin wannan a jere wajibi har in kana da iko kai a yanayi na ɗaya kai a yanayi na biyu sallar ka batai ba kana da iko kai a yanayi na biyu kai a na uku na ma sallar ka batai ba ana ganewa wa illa batalat salatu har in ka canja kai wanda iya kasan wanda kake da iko a kansa kai to sallar ka ta bace ki ba fal qiyamu fi salati wajibun mala ce kai sallah a tsaye wajibi ne kai sallah a tsaye wajibi ne matukar kana da ikon ya tsaye din domin malai ke cewa wajibi ne kitaban wa sunnatan wa ijma'an a qur'anance wajibi ne ne kitaban a sunnance wajibi ne shine a cikin hadisai haka ne ijma'in malamai duka sun tabbatar da sallah sai wajibi ne amma lil qadiri ga wanda yake da ikon ya ya tsaye kuna fahimta faqad qala maulana fi hadha sha'n majibincin al'amarinmu shi ne Allah, to ya faɗa cikin wannan al'amarin na yin sallah a tsaye, sai ki cewa hafizu ala salawati wa salatil wusta wa ƙomo lillahi ƙaniti, hafizu ala salawa, ku kiyaye sallolinku, ana gane ku? Kiyaye sallolinku game da yin sallah a cikin lokaci, sallah da kyakkyawan sarki da kyakkyawan alwala da kyakkyawan shiga da kamala. an fahimta duk wanda suna karɓe muhafazatul isra kiyaye sarkin ka yiwu ka kiyaye alwalanka ka kiyaye tufafinka ka kiyaye tsayuwarka ka kiyaye zuciyarka duk abin da yake da alaka da sallah ubangiji ya baka doka ka kiyaye shi shine zai taimaki ka wajen kiyaye sallar gaba da sannan sai ce wasu salatul wusta da sallan tsakiya wa qumu lillah ku tsaya nan gaba da Allah ku tsaya nan gaba da Allah qanitina kuna masu yi dan Allah ana gane ko alqunut tana daukan ma'ana guda biyu ko tulul qiyam ko kuma a ko kuma iqbalullah ta'ala bi amal tana daukan matsayin ko tulul qiyam tsaye dadewa a tsaye ne kunuti a wacce ma'anar ta fiƙo kenan wanuti kuma a ma'anar su tafsiri shi ne kai abu don Allah ku tsaya gaban Allah kuna masu yi don Allah ana bai mitar wannan suratul baqara aya mai namba ta 256 wali zakala sallallahu alaihi wasallam li imran li imran bin husayn haka nan annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wa imran bin husayn indama inna inda mabtuliya bi bawasi lokacin da aka jarabe da ciwon basi imran dan husaini ya shi yayi fama da ciwon basi a gane ko shine bawasi din ya samu jarabawa wajen ciwon basi wasa'alahu ani salam sai yake tambayar manzo Allah game da sallar sai ya zai iya fama da matsalancin basar iya damu sai yake cewa salli qa'iman imran kai sallanka a tsaye in kana da iko ka yi a tsaye ta illam ta stade a faƙa idan idan ba za ka samu damar ka yi a tsaye ba to ka zauna ta illam ta stade fa'ala jambin idan sallar ba za ta zo a zaune ba to ka kingida ka kwanta a karkare ka ta illam ta stade fa mustaliqiyan idan ala ba zai ta yi ba to ka yi mustaliqini ne ka kwanta a gadon bayan ka kana kallon sama ini ala zahari kake a gane ko wala yukallifu lahu nafsan illa wusa Allah bai dora wa rai aikin da ba za ta yi zuwa shi rawahu ahmad wal bukhari wan nasa'i wa lafzu lahu wa anna al musalli idza lam yaqdir ala halihi min al min halat al arba idan har mai sallah ba shi da iko yayi sallah a ɗaya daga cikin wancan halayyar guda uku a al mutaqaddima wanda ta gabata a baya فإنه يستحب له an yabda bil jambil ayman to ana so yini musta'ab din ke ana so ya kwanta bangaren hakarkarin sa na dama kalamman yiti fil lahadi kamar mamacin da aka san shi a kabari an gane ku ai bangaren da mace wanda ku kwanciyar da ba jiwi ba ta ke sai mala'ikan mutuwa ya wani mala'ika a israfil ya busa la haura wala quwwata illa billah kwanciya ce da ba jiwi wannan haƙarƙarin da aka kwanta shi ke magana ta kada kuma abin da zai ƙara tayar maka da hankali a matsayin ka da mai imani wani fa ya fi shekara miliyan a wajen tun da aka halarci duniyan nan tun daga kan 'ya'yan annabi adamu aka fara mutuwa yanzu akwai mai lissafin da zai iya lissafa daga annabi adamu zuwa yau shekara nawa ne ai babu shi to tun a lokacin da ɗaya ɗan ya kashe ɗaya فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته Allah ya turo hankaka ya kashe shi amma ya rasa yadda zai bini sai na lokacin ba taɓa yin mutuwa ba sai Allah ya turo hankaki guda biyu suna fada suna fada sai ɗaya kashe ɗaya a fada sai hankaka ya koma gefe tono da kafa sai ya rami ya rami sai ya jawo wata wata ke da nisa shara mai sai bin to sai shi wannan ɗayan ya ga yadda ake binne mamaci ni ma sai ji to da rami to da rami to da rami sai da ana ganewa to wannan iya cikin a abin da zai ƙara sa ɗan adam ya nutse bi Allah daga lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu an samu shekara sama da dubu da ɗari hudu to tun a lokacin wani suna kwanci a kabari shekara dubbai miliyoyi kuma ba wanda zai tashi shirin da kiyama ni an zo wa'i zarin kuburu ba ofirat to sai ana mutum da shi ana gane da yau ya sa kabari abin tsoro ne yan uwa wallahi tallahi kabari abin tsoro wata rana an binne wani bawan Allah sai manzo Allah ya tsaya kan kabarin ya raka gawa har da shi aka yi aka binne aka sashi a kwantar aka binne shi ya tsaya ya kalli sahabbai ya ce da su ne misli haza fali amal amin saboda irin wannan rana saboda irin wannan ranar mai aikin alkhairi ke ta aikin alkhairi shi ne guzurin zaman ka a kabari aikin alkhairi shi ne abin da za a sa rai zai baka nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin akwai lokacin musamman dan afan Allah ya kare da shi shi ma an taba zuwa an binne wani bawan Allah da shi aka Usman iya ta kuka iya ta kuka iya ta kuka har ma aka aka yi tunanin ba za a iya lallahi sai shi ruwa can ya shi ya suke cewa ya amir da mumini ma ya baki ya kai shugaban mumini bai sa ka kuka ko bai ya kai ba kuka sai ce inni sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku usman dan affan ya ce ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda al-qabara awwalu manadir al-akhir ko ga kabari shine farkon masauki lahira farkon masauki na lahira ya ce manzan Allah ya ce idan kabari ya yi kyau to abin da ke bayan sama ya kyau idan kabari ya yi muni abin da zai biyo bayan kabarin ya fi kabari musamman ɗan ƙafar wannan ya tana yi jin hukuta da idansa duk da ce iya cikin goma ta kama su alfidu da aljanna saboda ka amma a yau domin ƙiƙashewar zuciyar mutane ta kai ta kawo a makabartar masu da aiki a makabartar masu da aiki domin ana ganin kamar abin da Allah yake faɗa wasa ne daga sai wani a koron da yake ba mu labari cewa an ji za a binne wani bawan Allah ya mutu a raka za a binne shi to shi wannan iya da alaka da mamacin da za a kama a sa a kabari to da aka je sai aka akwai gyare-gyare zai wa kabari an ɗauko gawa aka ce a mere ita akwai gyare-gyare zai ya tsuku ya haka zai shasharo ya gyara kabarin sai wayansa ta fara in ɗauko wayan tana gaban aljihunsa sai ya meko haka a riƙe masa kuma kun san karyar zanen ku to shi kenan da aka saba wa Allah na aka binne shi aka yi komai wallahi wanda aka biyar aka ne na karfi wanda aka ba shi wayar za a binne mamaci ya riƙe wayar shi iya aikin sama mace a kabari Allah ya aka nemi ya karfi ya buɗe wayar a zubar musulmi yake wani to wannan da me za ka fasarwa ka ƙarshen dai rashin imani ke ƙarshen rashin yadda da abin da zai barwa kabarin nisa ya Allah ya sawa Allah ya tsare Allah ya riƙe mana imani sai malai ke cewa a kalmar yi illa mutum ya kwanta a matsayi na biyar kenan in ba zai iya sallah a wancan halayya ta hudu ba ya kwanta bangaren sa na dama kamar yadda ake saba wace a kafa bi annahu alayhi salatu wassalam fi hadis imran bin husayn al-madhkur annahu qala fihi manzo Allah ya faɗa cikin hadis imran bin husayn ne gaba ta yake cewa fa in lam tastati fa ala fa ala ay ay jambin shi'ita idan har baka da ikon yin sallah a tsaye ko a tsaye da jingina ko a zaune ko a zaune da jingina to shikenan ka kwanta da bangaren hakarkarinka da kaso an gane ko ghayra annahu alayhi salatu wassalam kana yujibu tayammum fi sha'ani kulli tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin abu da dama iya bai shawo duk al'amari manzo Allah iya so a fara da dama haka na Aisha ta rawaito Allah ya kare da ni yi ujibu da ya muna fi kulle shi masala yin abu da dama iya ba shi sha'awa a cikin al'amuransa gaba da kama rawahul bukhari wa muslim an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha wa in lam yaqdir ala ayyi min jambayi idan har mutum bai iya sallah ya kwanta bangaren sa na dama ko kwanta bangaren sa na hagu duk ba zai iya yi ba fa mustalakiyan ay ala dha'alik to an bashi dama ya kwanta ya rigin gida akan ganin bayan sai na kallon sama kama ja'a kama ja'a kama ja'a fi lafazin nasa'i kamar yadda zo cikin lafazin lafazi na imamu nasa'i li hadisi imran bin husayn yake cewa fa in lam yastabi fa mustaliqiyan idan an baka da iko kai a kowane yanayi to kai a yanayin da za a kwanta da gadon bayan kana kallon sama la yukallifu lahu nafsan illa wusaha Allah bai dora wa rai face abin da za ta iya zuwa da shi Ahmad wal Bukhari ana bayyana summa kala rahimahullah mufassiran listinadi wa salatun nafila qa'iman aw qa'ida sai malik ya ce sannan shi malam mai littafi ya ci gaba da fassara me ake nufi da jingirar din nan shine istinad din sannan kuma da sallan nafila a tsaye ko a zaune والاستناد الذي تبطل الصلاة القادر على تركه مالك yace jingiron da yake ruguzawa mutum sallah shine mutumin da yake da iko yayi sallah ba da jingiro ba idan kana da iko kai sallah a tsaye char amma ka jingina da gini ko ka sa sanda ka jingina to sallah ka ta baci haka nan idan kana da iko yin sallah a tsaye da jingine ko sanda ko jingini ba ka yi awanai ne ba ka zauna ka yi awanai sallar ka ba ta yi ba ta baci ana fahimta wannan to shine jinginan da yake bata sallah shine jinginan da mutum iya da ikon barinsa a sallar amma bai bari ba sai yi shi wallahi yasqutu bi sukudihi jinginan iya iya sarayewa idan ka sarayi da shi idan baka yi ba abin da zai bar idan ka ki jinginan ba abin da zai bar za ka yi sallar ka lafiya ka wa in kana la yasqutu bi sukudihi fa huwa makruh idan kuma za ka iya yi amma da takura za ka iya barin jinginan amma kuma za ka takura to idan ka yi da jinginan to shi ne zama kuma ana fahimtar wannan ibe kai matsayin ba ta sallah wa amma nafila amma kun ga sallar nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyami an yusalli hajalisa ita nafila an baka dama kana da lafiyar kalau za ka iya tarawih ana ganewa in dai lafiya ce lafiyan ka karo ko mura ko ciwon kai ba ka yi amma za ka iya yi ta an ba ka wannan dama amma da sharadi ba walahu nisfu ajrul qa'im amma za a baka rabin ladan mutumin da yi sallah a tsaye ana ganewa wanda yi sallah a tsaye ta nafila in za a baki ladan guda dubu to kai idan kai sallar nafila a zuwa za a baka dari biyar idan wanda yi sallar nafila a tsaye za a bashi lada ɗari to kai da kai sallar nafila a zaune lafiyar ɗan za a baka lada hamsin ana fahimtar wannan to shine lahu nisfu ajrul qa'im wa yajuzu an yadkhulu ajali sanan wa yaqumu ba'da dhalik ita nafila ya halatta ka shige ta a tsaye sannan kuma ka zauna ka fara ta a tsaye kuma bayan ka yi sai ka dawo ka zauna ya halatta aw yadkhulu qa'iman ko kuma ka fara ta a zaune sai ka tafi ka ci gaba a tsaye ko ka fara ta a zaune bayan ka jima kuma sai ka tashi duk ya halatta illa an yi da kula a bidiyatul qiyam fiha sai dai ka shiga da niyyar tsayuwa gaba dai aka gama to fa yabna ujulus ba to an hane ka zauna bayan amma ka shiga da zaka iya zama zaka iya tashi wani ya halatta ana ganewa yani anna wujubul qiyam inma huwa fi salawat al-makruha inda sallah take zama wajibi a tsaye sai a sallar farilla kaji ko duk wannan magana an kacin gina ta ɓaci in kana da ikon tsayuwa da duk wannan a magana ake a sallan farilla amma an ta nafila ce babu wani doka a wa amman nawafil amma sallan nafila fi yujuzi an yusalliha min qiyamin aw qu'udin mutum ya da dama yayi ta tsaye ko a zaune aw tabatu li bainahuma ko ka fara a tsaye ka cika a zaune ko ka fara a tsaye ka cika a zaune diya ranta illa anna salatal qa'im sai dai sallar wanda yayi ta tsaye atamma wa akthara sawaba lil qadir ta fi cika kuma ta fi yawan lada ga wanda yake da iko yin haka ne fa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma abdullahi dan amr dan as Allah ta'ala ya kare da shi kare ke cewa hudithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an zantar da mu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu rajul sallar mutum qa'idan a zaune nisfu sala za a bashi rabin ladan sallar mutumin da ya zo rawahu al-bukhari wa muslim haza liqadir al-qiyam fi nafila amma wannan iya nan ga wanda yake da ikon yin sallah nafila sai a wabi za a karba amma rabin ladan za a bashi wa amma al-ajizu an al-qiyam fil fard aw in aw fi nafila amma wanda ba shi da ikon yin sallah a tsaye a farilla ko a nafila fa yusalli ala hasbi kuwatihi ko ala hasbi kuwatihi to sai yi sallah bisa gurbadan karfin sa dama da yi barci in a tsayen ne to in a jinginan ne in a zaunan ne yin ala ala hasbi kuwati ana fahimta kama marra fil hadith kamar yadda ya gabata cikin hadisi id la yukallifu lahu nafsan illa wusa domin Allah ta'ala bai dora wa rai aiki a musulunci ba ce abin da za ta yi zuwa shi walahu ajruhu kamilan in larura ce ta sa ka yi sallah a zaune ko a jingine larura fa ba za a baka shi cikakken lada domin shi Allah karimi ne ana gane ku kuma bayan ma wannan manzo Allah yake ba mu labari cewa ya zama don abin da kowa zai buga ne a ce dirin litinin da ka yanke wannan mai duk litinin za ka zo aikata to sai aka samu wata litinin baka da lafiya ko tafiya ta wuce ruwa ko wani uzuri ne ƙarfi ya ana da zuwa kuka sai Allah ya faɗa mala'iku ga wane na can wani uzuri ya na izo gun karatu ku rubuta masa da lalle haka ba za Allah ya faɗa yasa ake so ka dawwama kan aikin alkhairi dukkan kantarsa domin ko da za ka rufa ka kasa in dai lokacin ya sai an rubuta kana yi ya sa da ma aka ce an fadar da amali ma dawo ma alai wa in Allah mafi ballan aiki ne wanda za ka dawoma yau da gobensa ko da ƙanƙani ne aiki ana gane ba hakan in azumi kake duk litinin da alkamis kana azumi sai wani uzuri ya zo ma ko rashin lafiya ko tafiya ba kai wannan azumin ba in dai ka saba yi idan wannan rana ta za ta rubuta masa na duniya haka nan idan kana sadaka da kuɗi ko da abinci a ce wani duk litinin zai sadaka wani duk juma'a wani duk kwana biyu haka ne to sai Allah ya sa aka shigo irin wannan yanayi na gargadan nan aka suka yi kamfa wata ran kai wata ran ba kai ba to in dai da lokacin wadatar kullum kana yi to idan lokacin ya zo yau gidan gobe babu ta saba kai ba ko yanayi to sai Allah ya ce ku rubuta masa da ana fahimta to kun ga wannan amfanin zuwa wajen karatu ke ko da wama kan aikin alkhairi to nan malai ke cewa in dai larura ce sa kai sallah a zaune ko a kishin gide in dai larura ce to za a baka cikakken ladan kamar wanda ya ce ko fahimta malai ke cewa wa anna awwalahu ajrun a ajruhu kabilan ghayra manqus ladan sa a ciki ba tare da an tauye masa ba iz qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kama rawa abu musa kamar yadda abu musa ya rawaito radiyallahu an iza maridal abdu idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko ya samu kansa shi ne yin tafiya kataba Allahu lahu ma kana ya'maluhu huwa sahihul muqim za a rubuta masa ladan abin da yake lokacin da yake lafiya ko yake zaman gida idan jinya ce ta saka baka yi ba to sai a rubuta ma ladan kamar kana lafiya idan tafiya ce ta saka baka yi ba sai a rubuta ma ladan tamkar kana gida رواه البخاري واما جواز القعود والقيام اثناء النافله amma halaccin ka zauna ko ka tashi bayan ka fara sallar nafila bali hadisi Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha hadisi na na Aisha Allah ya kare dadinta kala take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli jalisan wata ran zai fara sallar nafila a zaure fa yakra yayi karatu wa huwa jalis iya zaune ya dinga karatu na Qur'ani fa iza baqiya min qira'ati qadru ma yakuna 30 aw 40 aya idan ka bugai ruku ya rage aya 30 ko 40 wannan boye boye abin da ya ragu ne ba abin da ya ragu ka bugai ruku ya ga akwai aya 40 ko 30 sun ragu an bayyana kama sai tashi to kai yanzu ka samu kai 20 din ma sai mamma manzo Allah zai karatu a zaune ne yawa idan ya ga saura aya 40 yayi ruku sai ta yi tsaye wannan 40 din kuma sai kawo ta a zaune a tsaye da kuma wani sahabi yake cewa manzon Allah domin iya karatun sa idan manzo Allah iya karanta Qur'ani idan kana da alƙalami sai ka dinga rubuta mun domin kowace aya zai tsaya a kanta kowanne wasu ne zai ba shi hakkin sa manzo Allah baya hada baya wasu a karatun ya haɗa ayoyi biyu ko uku sannan ya tsaya bai sallallahu alaihi wasallam ana fahimta kuma in dai sallar lafiya ce idan kuma Allah ya wuce ta ayar da ake nema rahama Allah sai ya tsaya roƙi Allah idan ya wuce ta ayar da ake maganar azaba sai ya tsaya roƙi tsarin Allah ne sannan kuma ya ci gaba Nana Aisha take cewa qama fa qara'ahu wa qa'id sai ya hita shekaran ta wani 40 ko 30 a tsaye sun maraka asalin yi ruku sajada yi sujada sun masana fi rakati sadiya mithlu zalik sannan a raka ta bi masa ya kata kwata kwacin wannan rawahu malik bil muwatta imam malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwatta ta san wa mun zo idan zamu tsaya insha Allah Allah ta'ala ya mana tabbatar da alkhair abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu da kansa kuskure ko tuta ban kansa Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kuma mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu kuma lafiya Allah ka ci ta'ala ka ci kanmu Allah ka ci kan mahaifan Allah ka sa da mu da su duka aljanna ce mu kuma Allah ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ka dora mu ta barki maridici Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lafiya والسلام عليكم ورحمة الله